بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis uku ga wannan wata na jumada al'akhira hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1443 wanda a yau majalisi ne na kitabut tauhid wancan makon da ya gabata mun kai ƙarshen babu man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima abinda ya mana saura shine karanta ta'aliki da sharhi na babban malami Allah ya kansu gaba daya عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ما ليش أي فإن ذلك من الشرك abin nufi yin tabarruki neman albarka da bishiyoyi ko wasu duwar watsu da makamantansu ana kirga samina shirk daga shirka wa min a'malil mushrikin kuma suna daga ayyukan mushrikai fa innal ulama attafaqu ala annahu la yushra'u at-tabarruk bi shay'in min al-ashjar wal ahjar wal buqa' wal mashahid wa ghayriha so da malamai sun yi ittifaki akan cewa ba a shar'anta yin tabarruki ba da wani abu na bishiyoyi ko duwar watsu ko wasu gurabe ko wurare ko su mashahid da makamantansu ko da wasunsu ya ce fa'in na haɗar tabarruka gulugun fiha saboda wannan tabarruki a cikin irin ababen da aka ambata yin guluwi ne cikinsu wuce iyaka ne wa zalika ta tarraju bihi ila du'a'iha wa ibadatiha wanda hakan zai ja shi sannu-sannu zuwa ga bauta abin nan da yake tabarruki da shi ko kuma kiran shi kuma bayan Allah wa hadha huwa shirkul akbar wanda wannan shine babbar shirka kama taqaddama intibaqu kama kama taqaddama intibaqul hadd alayhi kama yadda ya riga ya gabata daidaiton ma'ana ta at-tabarruki ya riga ya gabata me ake nihi da tabarruki da manas wa hadha amu fi kulli shay'in hatta maqamu ibrahim wannan kuma tabarrukin da aka hana wanda ake ganin cewa yin sa shirka ne ya game komai da komai har maqamu ibrahim maqamu ibrahim dake can garin makka a can harami bai dace ba mutum ya dinga tabarruki da shi ta hanyar dinga shafa shi yana shafa ma jikin shi da nufin ya samu wata albarka wa hujratun nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka bai dace ba a yi tabarruki da ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda da dama daga cikin mutane yanzu sukan je su yi yayin da suka je aikin hajji ko umara daga suna shafa makamu ibrahim suna gogawa a jikunansu ko kuma sukan shafa ɗakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama su dinga shafawa a jikunansu don neman albarka wa sakharatu baitul maqdis haka wannan dutsen wanda yake baitul maqdis masallaci na qudus shi ma bai dace ba mutum ya dinga tabarruki da shi وغيرها دوسنس من البقع الفاضلة ندق وراري ما سفاللا دبي داتي بادنغة تبركي رسو وأما استلام الحجر الأسود وتقبيله واستلام الركن اليماني من الكعبة المشرفة fa hadha ubudiyatu lillah malaci amma shafa alhajar aswad da kuma sumbanta shi kamar da kuka san akan yi haka wanda ya je aikin hajji ko umara wastilamu rukunul yamani da kuma shafa ar-rukunul yamani min al-ka'aba na daga ka'aba al-musharrafa madaukakiya fa hadha ubudiyatu lillah hakan ibada ce ga Allah madaukakin sarki ina fata an gane shari'a ta shar'anta yin haka idan ka ji zaka shafi hajar al-aswad ko ka sumbance shi haka ar-rukunul yamani na dakin ka'aba zaka shafe shi wannan kaga ibada ce da Allah ya shar'anta dan haka bauta ce ga Allah madaukakin sarki wa ta'zimun lillah kuma girmama Allah madaukakin sarki ne وخضوع لعظمته لكم رسنا من جرم الله مدوكين سركي فهو روح التعبد وان yin haka ruhi ne na bauta ina fata mun gaya idan kago an ga an kebance su saboda shari'a ta nuna ana yin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci hajar al-hajar al-aswad an gane ko kenan za a iya sumbanta shi ko a shafe shi ibada ce da aka bautatar da ku da yin haka haka ar-rukunul yamani na dakin Ka'aba shi ma zaka shafe shi ta'abuda lillahi ta'ala don bauta ma Allah madaukakin sarki haka Allah ya shar'anta ina fata mun gane shi yasa Umar da ya sumbanci al-Hajar al-Aswad sai ya ce na san da cewa kai dutse ne la tadurru wa la tanfa baka cutarwa kuma baka amfanarwa yace in ba ma dan naga annabi ya sumbance ka ba da bazan sumbance ka haka Umar radiyallahu anhu yace ya yi hakan ne suka ci gaban mutane da ya goge musu irin wannan tunanin na cewa a yi tabarruki da shi a ana yin haka ne don bauta ga Allah ya ce in ma ba don na ga annabi ya yi ba da ba zai ba ina fata mun gani sabanin abubuwan da ke faruwa a yau zaga ga mutane su je suna shafa wasu wurare da ɗakuna da ake ganin cewa suna da falala da nufin tabarruki wanda hakan bai dace ba مالك فهذا تعظيم للخالق وتعبد له yin tabarruki da abin da ba a shar'anta ba ko ko yin tabarruki ko ko shafar alhajar aswad da aka ce da kuma ar-ruknul yamani malici fa hada ta'zimun lil khaliq wannan girmama mahalicci ne shine Allah madaukakin sarki wa ta'abbudu lahu da kuma bauta masa wa zaka wancan kuma ta'zimu lil makhluq girmama abin halitta ne wa ta'alluhu lahu da kuma allantar da shi da bauta masa kaga ya sha bamban tsakankanin guda biyu shafa alhajarul aswad ko sumbanta shi ibada ce da ke nuna girmama Allah madaukakin sarki da ya kora ai haka ina fata mun gani amma ka zo ka shafi makamu ibrahim da nufin tabarruki ko kuma suraren da kake kudura cewa ko ko surare masu girma ka yi hakan da nufin tabarruki wannan kuma girmama abin halitta ne da bautansa kuma bayan allah madaukakin sarki sai ma la ce falfarku bayan al'amrai ne kalfarka bayan du'a ilillahi alladhi huwa ikhlasun wa tauhid wa du'a ilil makhluq alladhi huwa shirkun wa tandid bambanci tsakankanin al'amuran guda biyu kamar bambanci ne tsakankanin addu'a da za a yi ga Allah maɗaukakin sarki wanda yin haka ikhlasi ne da kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki da kuma addu'a da za a yi ga wani abin halitta wanda yin hakan shirka ne da kuma tara ma'alla ke shiri akwai bambanci ko shakka ba tsakankanin addu'ar da za ka yi ka roƙi Allah maɗaukakin sarki da addu'ar da za ka yi ka roƙi wani Allah wanda ba Allah ba roƙon Allah tauhidi ne ikhlasi ne roƙon wani Allah shirka ne da samu Allah ke shuki wannan shine ƙarshen abinda malam ya yi ta'aliki a ƙarƙashin wannan babin Allah shi kan shi gafarta shi قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله باب da yazo domin yin bayani game da hukuncin yanka da wani Allah kaga anan ma malam sai ya bar abin a dunkule bai yi hukunci ba sau da ƙarƙashin matsala akwai abin da yake halal ne shari'a ta yarda da shi akwai abin da yake shirka ne kenan cikin babin da zamu karanta yanzu zamu iya tantancewa mu gane menene mashru menene wanda kuma ghairu mashru menene halatta ayi wanda ba laifi bane menene idan an yi shi shirka ne ku sani yan uwa yanka ta kasu kashi biyu akwai yanka a al'adance kuma akwai yanka da sunan ibada yanka a al'adance kamar ka yanka dabba don ku ci haka yana faruwa a yanka dabba don a sarrafa namanta a saida wannan duk yana cikin ƙalƙashin ababen da shari'a ta ba da lasisin ai haka halal ne ina fatan mun gani yau sannan akwai yanka na ibada kamar ka yanka dabba don ka yi sadaka namanta ko ka yanka dabba don hadaya ko ka yanka dabba don layya ko ka yanka dabba don suna zanen suna ke ina fatan mun gani wanga ma duk yanke-yanke ne da za shi ƙarƙashin mai ibada ina fata mun gane to waɗan gane yanke-yanken da muka ambato da makamantansu ba su ba mai littafi yake ne kina yana nufin yanka da za a yi don wani Allah ina fata mun gane yanka da za a yi don wani Allah don neman kusancin wanda aka yankan dan shi da neman yarda shi to irin wannan yanke-yanken su ne na shirka ina fata mun gani wanda yin su shirka ce babba da takan fitar da ma'abucinta daga bar musulunci na daga cikin irin surorin waɗannan yanke-yanken wani wanda ba Allah ba don neman kusancin shi da neman yardarsa kamar yanka da za a yi ga aljani da me kai yawancin haka a yau don neman kusanci zuwa ga wannan aljanin ko kuma neman kubuta daga sharrin shi yin haka shirka ce babba da takan fitar da mutum daga bar musulunci misali ya ce amma wani sihiri allah ke shi mu kare sai a je kuma wurin sahiri boka domin warware sihiri warware sihiri ta hanyar sihiri sai ce an maka sihiri ne ko an miki sihiri ne yana tare da shayatin aljanu da ba su bar ki huta ba za su dinga miki sharri ko kaza ko abin da ke kama da haka maganin hakan a dinga zubar musu da shi ne don a yarda da su hakan zai sa su daina abin da suke miki na sharri kaga wannan yankan shirka ne shirka babba da za ta fitar da ma'abucinta daga bar musulunci ko a yanka ga aljani domin ya tallafa maka ya taimaka maka cikin wasu al'amuranka na rayuwa cin kana son kasuwancin ka ya ɗore ko harkokinka su yi kyau su yi albarka sai an zubda musu shi to abin za su yi armanka zai daidaita harkokin za su yadda ake so ko irin masu gina rijiya son don neman azurfa ko zinariya wanda kun sha gani kuna gani masu zuwa daji sai cin ana son a cimma buri a tarar da zinariya sai an musu yanka musu yanka za su tallafa maka su taimaka maka samu zinariya wannan nau'ikan na yanke-yanke duka shirka ne kafirci ne da zai fitar da ma'abuci shi daga bar musulunci haka abinda wasu shashin mutane suke yi wanda yake so ya tare a gidan da ya gina sabo sai ce ai ba za ka tare wannan gidan ba sai an yi mai sai an zub da shi da hakan zai sa aljanu ba za su zamna gidan ba ko ko da sun zamna ma sai su tattara kayansu ba su cutar da kai ba sai a zo daidai kofar gidan kaga an yanka dabba an yi wawwatsa shi nan da ko'ina da ko'ina da yana so ya tare sabon gida kar aljanu su cutar da shi haka yankan da za a yi saboda wani shugaba ko jagora ko sarki ko wani mai matsayi a cikin al'umma don a daɗaɗa mashi zuciya kawai don girmama shi da ganin shi wannan ma zai shiga cikin shirka babba sai fa in an yi ne don tarbar shi a matsayin girmama bako wannan da ba amma mutum na zauwa kawai don ganin shi don girmama shi don a faranta mashi rai a samu makana da matsayi a wurin shi sai a dinga taushe dabbobi ana yankawa fin nihaya dabbobin ma ba za a waiwaye su ba an yi ne don shi kawai watakila ma ba za a fuskanci su za su lokaci amfani da su a wannan yankan an yi shi don mine ne don neman kusanci ga wannan jagoran ko sarki ko shugaba ko wani mai girma cikin al'umma wanda hakan yanka ne wanda ba a yi shi ba don allah an yi shi ne da neman kusancin wani wanda haka zai abka mutum zuwa ga babbar shirka sai fa an yi don girmama shi girmama baku girmama sarki girmama shugaba wani mai matsayi cikin al'umma sai a yanka dabban nan a gyara ta a sarrafa ta a kawo mai ci daga cikin ta wannan daban abu ne mai kyau wanda ana san shi ina fatan mun gani kamar yadda ibrahim annabi ibrahim alaihi salatu wassalam baki na zo mishi kawai sai ya tashi yanka musu nan maraki ya gabato musu da shi don miye yi haka don girma masu kina kaga yanka don girma bako kuma ne wanda yana da kyau na daga cikin yanke-yanke na shirka da kafirci kamar yanke-yanken da ake ga ma'abuta kabirra makwantai raji wurin kabarin wani ko shehu wani ko waliyu wani ko annabi wani sa'ayyanka dabba a wurin da neman kusanci ga ma'abucin wannan kabarin wannan ma shirka ne da kafirci babbar zai fitar da ma'abucin yin shi daga bar musulunci haka yanke-yanken da za a yi don maulidi na wani annabi daga cikin annabawa ina fata mun gane ko wani waliyi daga cikin waliyi don girmama sa da kuma girmama ma'abucin da aka ma wannan maulidin shi ma zai shiga cikin kalolin shirka ya shiga cikin shirka da Allah madaukakin sarki a takaice dai yanka ba a yin shi sai dan Allah dan neman yardan Allah dan neman kusanci a wurin Allah ina fatan mun gane duk yankan da za a yi dan neman yardan wani da neman kusanci a wurin shi wannan an yi shirka da Allah madaukakin sarki saboda yanka ibada ne ba a yi makuwa shi sai Allah ina fatan mun gane sannan ɓangare na biyu yanka abin yanka da ambatan sunan wani wanda ba Allah yanka abin yanka sai ya ambaci wani Allah ko ma wane ne annabi ne aka ambata daga cikin annaba ko wani mala'ika daga cikin mala'iku ko wani wali daga cikin wali ko aljani daga cikin shafai yin haka shirka ne da za ta fitar da kai daga bar musulunci kuma abin nan da kai yanka da wannan sunan haramun ne ba za a ci shi ina fata mun gani ko ka ambaci sunan Allah da sunan wani ka hada wani da Allah wurin yanka dabba wannan ma shirka ne kuma dabban nan ta haramta ce ina fata mun gani yawwa kenan kaga an zaka yanka dabba ma zaka yanka ta ne da sunan Allah kana mai ambatan suna Allah sai ka yanka ga wannan lokacin cin ta halal ne wata kwatana da cikin dabbobin da Allah ya halatta wuce amma da za a yanka ta da sunan wani an yi shirka da Allah sannan kuma ta haramta ce ina fatan mun gani wanda da dama daga cikin masu yanke yanke a yau khasatan abin da ya shafi bokaye da malaman tsubo da masahirta sukan ambatan wani da Allah ko su ambaci wani Allah wurin yanka sai ambaci wani Allah sai a yanka dabba na sha gani ko na shashin mutum ya yanka dabba yana mai ambatan wasu bukatu da yake son su biya a wannan dabba ai ba Allah aka yanka mai ta wancan da ta zo take neman kaza da kaza da kaza sai yanka ba bismillah wani da yake son bukata kaza da kaza ta biya ga yankan shi sai yanka wannan dabba an yanka ta ne ma uhilli ne ma uhilla li ghairillah an yi shirka kuma cin dabban nan haramun ne shi yasa da dama daga cikin mutane da suke amfanuwa da cin yankan bokaye haramun suke ci haramun suke ci za ga galibi malamin tsibu ko boka gidan shi ba a rabuwa da yanke yanke duk wata bukatar kazo da ta sayar ce sai an zubta shi sai an zubta shi wanda zai fure ka da cewa ka yanka dabba mai launi kaza mai sifa kaza mai yanayi kaza wanda duk yanka ne wani wanda ba Allah ina fata mun gani kenan dabbar da ake ce wanda ya halatta shine wanda aka ambaci sunan Allah yayin da za a yanka ta wanda mutum ko da mantuwa yayi yayin da yake yanka dabba bai ambaci sunan Allah ba malamai suna ganin ya halatta ce wannan dabba matukan mancewa ce sabanin wanda zai yanka dabba da gangan bai ambaci sunan Allah ba wannan dabba ta haramta ba za ce mala yace wa qaulillahi ta'ala fada Allah madaukakin sarki qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin qul kace musu ya ma'aiki Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna salati lalle sallata wa nusuki da kuma yanke-yanke na wa mahyaya da rayuwata gaba daya wa mamati da mutuwata lillahi rabbil alamin ga Allah ne shi kadai ubangijin halittu gaba daya mana sallata ina yin ta ne dan Allah dan neman yarda Allah dan neman kusanci a wurin Allah haka nusuki ibaduna da nake yi ko yanka ta da nake yi abinda nake yanka ina yanka shi ne dan Allah dan neman yarda Allah dan neman kusanci a wurin Allah wa mahyaya ka cokarkin rayuwata ina yin ta ne lillahi ga Allah madaukakin sarki wa mamati haka mutuwata ina mutuwata ita, ita ma kanta ga Allah ce madaukakin sarki zan cika kenan da imani da musulunci la sharika la ba shi da abokin tarayya wa bidhalika umirtu da haka ne aka fure ni aka umarce ni wa ana awwalul muslimin kuma ni ne farkon musulmi mana ni ne farkon musulmi a cikin al'umma ta ni ne farkon musulmi wanda musulunci shi ya cika ya kammala wa qawluhu wa qawluhu fasalli li rabbika wanhar fasalli li rabbika kayi salla li rabbika dan ubangijinka wanhar sannan ka yanke dabba dan ubangijinka salla dan Allah dan neman kusanci wurin Allah haka yanka dan Allah dan neman yarda shi da neman kusanci a wurin shi suka ce yana yana nuna muhimmanci da girma na ibada ta yanka yayin da aka haɗe ta da sallah a wuri guda ina fata mun gani an ce inna salati wa nusuki nan kuma an ce fasalli da rabbika wanhar ina fata mun da yi sallah don ubangijinka wanhar sannan kuma ka yanka don ubangijinka so da wannan kama Allah maɗaukin sarki ne ke foron annabi ya yi godiya akan ni'imar da ya ba su wace irin ni'ima inna a kalkautar mun baka alkawthar a sanadiyar baka da muka yi to fasalli li rabbika wanhar yi ubangi sallah dan ubangijinka sannan kai yanka da ubangiji dan gunu da godiya akan abin da ya maka na ni'ima na baka ruwan alkawthar ko tafkin alkawthar ina fata mun gani idan kaga ana yin sallah ne dan Allah sannan yanka ma ana shi dan wa dan Allah madaukakin sarki da neman kusancin shi da neman yardar shi subhanahu wataala ba a yin su don wani wanda ba Allah yana na san samu cikakken ikhlasi a cikin sallaka cikakken ikhlasi a wurin yanke yankin da zaka anan kaga dabba yanka ko ta kasance wajibi ko ta kasance mustahabbi ko ta kasance kuma mubah daga cikin dabbobin da aka fore ka ka yanka akwai na hadaya da aka ce kai hadaya wanda ya je aikin haji ya kuskure misali ya yi aski ko abin da ke kama da haka daga cikin ababen da aka ce idan ka yi su ka yi hadaya ka ganin dole ne sai ka yi wannan hadaya sai ka yanka dabba ina fatan mun gani kuma layya wasu malamai na ganin cewa layya wajibi ce duk da wasu na ganin cewa ba wajibi ce sunna ce mai karfi amma wasu na ganin wajibi ce ga wanda Allah ya ba dama ya ba shi halin yayi ina fata mun gani haka suna suna ma malamai sun kasu kashe biyu wurin hukuncin shi wasu na ganin cewa suna wajibi ne wasu na ganin cewa ba wajibi ba ne ba sunna ce bambanci tsakanin idan aka ce abu wajibi ne ko sunna wajibi shine idan kai sakaki baka yi shi ba ka cancanci azaba Allah abinda ko bai kai wajibi ba mustahabbi ko abin da ke kama da haka shine mustahabbi abin da in kai shi an kusan kai haka zaka samu ladan kai haka in kuma baka yi shi ba kai asar wannan ladan amma baka da lafiya wurin Allah ina fata mun gane yawwa wasu na ganin suna wajibi ne a yanka mai yaro ragon suna wasu malamai na ganin cewa ba wajibi bane ba ina fata mun gane namiji a yanka mashi biyu ga wanda Allah ya tsare ma in akwai kunci kuma ka yanka mashi guda mace kuma sai yanka mata dabba guda kin wannan yanke yanken duka ibada ne da ba a su ba kowa sai ga Allah madaukakin sarki an ali radiyallahu anhu qala حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم حديث لك علي بن أبي طالب قال يكيشيو حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع كلمات زعل صلى الله عليه وسلم يا زنتدني دكلمومي بداهو لعن الله من ذبح لغير الله Allah ya tsine ma wanda ya yanka wani abin yanka ga wani wanda ba Allah la'ana Allah man la'ana walidai Allah ya tsine ma wanda ya la'anci mahaifansa la'ana Allah man awa muhdithan Allah ya tsine ma duk wanda ya ba wanda ya wani hadafi makafa ko makoya ko malaba la'ana Allah man ghayyara manar al-ard Allah ya tsine ma duk wanda ya canza alamomin ƙasa na farko abinda ake nihi da la'ana al-la'anu shine at-tardu min rahmatillah a kore ka daga barin rahmar Allah dan ce Allah ya tsine ma wani kama an ce Allah ka nisantar da shi daga barin rahmar ina fata mun gani la'ana Allah man dhabaha li ghayrillah Allah ya tsine ma wanda ya yanka wani abin yanka ga wani wanda ba Allah kenan Allah ya kore shi daga barin rahama shi duk wanda zai yanka wani abin yanka ga wani wanda ba Allah ba Allah ya tsine mishi ya kore shi daga barin rahama shi kaga wannan babban la'ana ce da za ta ja mu ma'abucinta fita daga barin musulunci na biyu la'ana Allahu man la'ana walidai Allah ya tsine ma wanda ya la'anci mahaifansa kenan Allah ya kore shi daga barin rahama duk mutumin da ke la'antar mahaifansa la'anta daga Allah shine kore mutum daga barin rahmar shi kamar yadda muka faɗa amma la'antan ma'aifa shine zagin su aibatar su gayan makalamai masu muni a kansu shine tsine musu ina fata mun gani da an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallama yaya mutum zai la'anci mahaifansa sai ce mutum ya zagi iyayen wasu shi ma wancan sai ya zagi iyayensa idan kaga zagin iyaye shine la'ansu to duk wanda ke zagin iyayensa Allah ya kore shi daga barin rahama shi Allah ya tsine masa albarka ko ka zage su kai tsaye ko ka zamanto sababi na zagin su daga nan za mu gano wata ka'ida cewa ashe wanda ya zamanto sababin abu kamar wanda ya yi da kansa ne ba ka zage su ba amma sai ka sababba a zage su wanda shi tunin makan wata mummuna al'ada da 'yan uwa ke a yau na zagin uwaye junansu junansu wani ya gawa sai ya zage shi shi ma sai zage iyaye shi sai zage shi ma zage iyaye shi wanda hakan bai dace ba za ka iya shiga ƙarƙashin wannan tsinuwar in kana yi ma a daina waye babin wasa ba ne na uku la'an Allah man awa muhdithan Allah ya tsine ma duk wanda ya ba ɗan bid'a makafa ko ya ba shi malaba haka wasu malamai suka ce da al muhdith wanda ke kirkira abu ya sashi cikin addini alhalin abun baya cikin addini sai ba shi makafa ya ba shi karfin gwiwa ya ba shi damar yin wa'azi da tallata bid'o'in shi a cikin gari ya ba shi ɗarmin gindi wurin yada bid'o'i ina fata mun gani ko ya kasance mana awa muhalifan mutanen da ya aika wata jarimar da ana neman sa za a masa hajji yayi kisa ko ya yi sata ko ya wani abin da haddi ya hau a kansa ana neman sa za masa haddi sai ka ba shi makafa da malaba a wurin kai buya ko ka ba ta hanyar da zai kubuta tsere wanda yi haka ya ba da mafakar ya taimaka ya agaza Allah ya tsine masa to ina ga wanda ya aikata da kansa kenan a ga ya fi muni in kai ka taimaka masa an tsine maka to ina ga shi da ya aikata aikin sannan la'anallahu man ghayyara manaral ard Allah ya tsine ma duk wani wanda ya canza alamomin ƙasa an yi awo an fidda hilayen kowa da kowa an ba shi ba gonan wani ga filin wani ga sai ga mutum zuwa yana canzawa ko ya daɗa ko ya rage shi ma Allah ya tsine masa albarka wasu malamai suka ce kai har alamomin hanya da ake sawa don kiyaye rayuwa irin a zuwa sa alama ta stop da aka a tsaya ko wata alama ta ce wannan dabbobi na wuce ko yara na tasowa daga makaranta sai mutum zai cire wannan stopkin ko ya kare shi a canza alama da aka sa domin kiyaye rayuwar mutane haka wasu malami suka ce wannan ma zai iya shiga ba zo ka cire shi wanda cire shi zai bayi zuwa ga hallaka rayuwar wasu mutane kuma masu canza hilaye da aka ba kowa nashi zakaran wani ga hilin wani ga hilin wani sai ga zo ya canza ko ya masanya maka ko ya daɗa nasa ya ɗan ɗibi cikin naka ko ga iyaka gona shi shi kuma ya ɗan ɗiba cikin naka duka za su shiga ƙarƙashin wannan la'ana ina fata mun gani wanda kaga haka yana faruwa sosai yanka zuwa ga wani allah zagin mahaifa ba wani wanda ya aikata jarima mafaka ko dan bid'a kai har ka ba wani wanda ka san mabannaci ne haya a cikin gidanka kamar ka tallafa masa ko ka bashi shago ka san mutumin nan ba abin da yake yana ya da bid'a ne da abubuwan bid'a sai ka bashi haya shago ko ka ba mai aski shago na aski mutane gemi yi mai suna ce mai ƙarfi wajibi ne bare shi aske shi haramu ne yanzu za ka ba mai shago mai aske haya sai ka ce da shari'in ba a aske gemi zai yi mai haka eh sharri ba aske gefe za ka aske gefe sai ka tashi ka tafi wanka ko ka ba shi ya aza wata makaɗa wurin ya hana mutane hutawa makwabta da na kusa da shi shi bai huta ba shi bai suka huta bai ta sake da kiri sai ka hana shi ko da jininka ne ko makwabcinka ne ko masu sai ka hana shi ina fata mun gani rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi wa an tariq bin shihab radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala an karbo hadisi daga tariq ibn shihab Allah ya rada shi lalle manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kale ce dakhala aljannata rajulun fi dhubab wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab wani mutum ya shiga aljanna sababin kuda haka wani mutum ya shiga wuta a sanadiyyar kuda qalu kaifa zalika ya rasulullah sai suka ce da shi ya hakan ya kasance ya manzon Allah qala sai ce da su marar rajulani ala qaumin lahum sanamun wasu mutane guda biyu sun wuce wasu mutanen da suna da gumkinsu wasu mutane guda biyu sun biyo ta kan wasu mutanen da suna da wani gumkinsu la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a wanda wannan gumkin ba wanda zai bi ta kan shi ya wuce sai ya gabatar da wani abu akan wannan gumkin na ibada faƙalu li'ahadihim sai suka ce ma ɗayan mutanen nan guda biyu da suka biyo ta kansu ƙarrib gabatar da wani abu na ibada ga wanga gumkin naku ƙala laisa indi shay'un wa ƙarrib sai ce bani da wani abin da za ni gabatar da shi akan wannan gumkin naku ba ban mallaki wani abu ƙalu da suka ce da shi ƙarrib walau zubaban gabatar da wani abu kai ko da dai kuda ne shi ka ba da shi ka sallama shi don neman yarda da kusanci da wannan gumkin nan fa qarraba zubaban sai ci tuna ba da kuda fa khallu sabilahu sai suka shafa mishi lahiya ya wuce fa dakhala nar karshe da ya mutu sai shi wuta sanadiyar wanga aikin da wa qalu lil akhar sai suka ce ba dayan qarrib kai ma gabatar da wani abu ƙara sai ce ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah yace ni kam ban kasance mai gabatar da wani abu ba koya yake ga wani wanda ba Allah ba ni ba zan yi haka ma kuntu li uqarriba li ahadin shay'an duna Allah azza wa jalla yace babu wani abin da zan gabatar koya yake ga wani wanda ba Allah madaukakin sarki ba fa darabu unqahu fa dakhala aljanna sai suka sare wuyansa ƙarshe shiga aljanna kaga waɗannan mutanen guda biyu sanadiyar guda ya shiga wuta guda ya shiga aljanna gabatar da abun bauta ne shi wanga ya ɗauki ibada ya sarrafa ta inda bai dace ba shi kuma wanga ya sarrafa bauta zuwa ga wanda bai dace da ita yana ganin cewa ba zai yi abin da ke karɓar sunan ibada ba zuwa gonin Allah ko da ko kankancin abin ya yake shi kuma wanga yana ganin cewa zai iya yi sai ya gabatar wancan ya shiga wuta wanda ya shiga can hadisin malamai sun ce hadisin bai inganta ba zaifi ne duba ga wasu illolin da suka faru a cikin hadisi ina fata mun gani hadisi ne zaifi bai inganta ba saboda akwai illolin da suka nuna cewa bai inganta ba sannan abu na biyu da za mu hanga cikin hadisin waɗannan mutanen guda biyu cilasta su a kai ina fata mun gani masu gumakan ba sa bari kowa ya bata wurin sai ya tabbatar da yin wani abu ko ka yi ko a kashe ka da mun sani cewa idan aka tirsasa ka ka yi abu sai ka yi don jin tsoron wanda ya tarsasa ka zai iya kashe ka ko da ko abin akwai kafirci ciki baka da laifi a cikin musulunci matuƙa da ka yi shi kana musan abin a cikin zuciyarka ina fata mun gani eh da mutum zai tarsasa fa ka aikata wani abu na kafirci ya haddada ka da rayuwarka in baka yi ba zai kashe ka kuma kasan zai aikata to za ka iya faɗa abin ko ka aikata shi kana mai musan abin a zuciyarka shi yasa Allah ce illa mun ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman sai wanda aka tirsasa shi aka karraha shi aikata abu wanda kuma zuciyar shi tana cike da imani sabanin abin da aka sai yayi dole ba da ran shi na so ina fata mun gane duk wanda aka tirsasa yayi abu kenan yayi dan gudun sharrin wanda ya sashi yi ba wai yana yarda da abu ba bai da laifi a wurin Allah hakan ya halatta amma kuma idan ya daure aka kashe shi akan hakan to zai fi samun matsi da makana a wurin Allah ina fatan mun gani yawa amma da za a tirsasa ka kuma ka yi da niyya haka ne za ka yi ka kafarta ina fatan mun gani a cilasta ka kai kafirci sai ka yarda ka yi da niyyar ka yarda da abin za ka yi kafar inda aka baka damar ka yi kuma ka tsira shi ne ka yi abin zuciyarka na kyama abu zuciyarka ɓoye yake fom a zahiri ka yi amma a ranka ba ba ka so ba ka kada ina fatan mun gani shi yasa wasu malamai suka ce bisa ga wannan ƙadiyya idan da za a cilasta mutum akan ya sake matashi ba tare da yana son sakinta ba a ce ka sake ta a cilasta shi a haddada shi don jin tsoron wanda ya haddada shi sai ce ya sake ta tare da cewa zuce shi bai sake ta ba ba ta sako ina fata mu gani amma da zai sake ta har aran shi ya yarda ta sako ta sako amma da zai yi dan ya kubuta daga sharrin su kawai a zuce shi ba haka bane ba ba ta sako ina fata mun gani ni hade karshe dai hadisin bai inganta ba malaci fihi masai a cikin wannan fasalin ko babin akwai matsaloli ababen fa'ida da ya kamata mu fa'idantu da su al'ula matsala ta farko tafsiru kul inna salati fasar fada Allah madaukin sarki da ya ce kul inna salati wanda mun ji ta a farkon babu الثانية مسألة تبي تفسير فصل لربك وانحر تفسير فلعل فصل لربك وانحر شمار جاء قبل الثالثة مسألة أكو البداءة بلعنة من ذبح لغير الله ko al-guda'atu farawa da la'ana wanda ya yanka wani abu ga wani wanda ba Allah ba da kin kaga haƙƙin Allah shine ake fara hanga in Allah ya ce la'ana Allahu man zabaha li ghairi Allah kuma shine na farko wanda aka fara tsinewa da kin nuna gabatar da haƙƙin Allah akan komai da komai الرابعة كوكو قباتة التوحيد ذا عقيدة الرابعة مسألة تقول لعن من لعن والديه سيني موندك زاج ما يفرس ومنه أن يلعن والدي الرجل فيلعن والديك نادق تشكين هكا كزاجي إيا يمتن شما سي زاجي إيا يك الخامسة مسألة تبير لعن من آوى محدثا tsine ma duk wanda ya ba dan bid'a makawa ko na mai laifi wa huwa ar-rajulu yuhdithu shay'an shine mutun ya aikata wani abu yajibu fihi haqqullah wanda wajibi ne haƙƙin Allah a gare shi koko akwai haƙƙin Allah da ya wajabta a ga akan wannan mutanen fayaljau ila man yujiruhu min dalika sai ji zuwa wani wanda zai ba shi kariya daga wannan haƙƙin da ake nema a kansa wanda ya ba sa kariya an tsine masa shi ba السادسة مسألة شدة لعن من غير منار الأرض سيني مدوان دي تشنز على مومين كسا وهي المراسيم سوني على مومي التي تفرق بين حقك وحق جارك على مومن دا سكي بي ربي واتكن كان حق إن كان حق إمك وشنك من الأرض ندق كسا سواء في لين كوب لكين فتغيرها بتقديم أو فتغيرها فتغيرها بتقديم أو تأخير سيكا تشانزا سو da gabatarwa ko kuma jinkirta duka wannan yana shiga cikin da ana da tsinuwa ko fataghiruha bi taqdimin aw ta'khir sai kasance canza su ko canza filin ko kasar ta hanyar gabatarwa ko jinkirtawa as-sabi'a mas'ala ta bakwai al-farqu bayna la'n al-mu'ayyan ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم bambanci tsakanin tsine ma ayyananne sanannen abu da kuma tsine ma masu aikata laifi bisa ga hanyar bisa ga agame ina fata mun gani akwai bambanci cewa na Allah tsine maka ko ka ce irin masu wannan aikin Allah tsine su akwai bambanci ba a keɓance mutum a tsine masa albarka sai wanda dalilai na ƙur'ani ko hadisi suka bayyana shi gare suka tsine masa amma ko da ka ga wanda ya aikata irin wanga aikin irin mai zagi iyayensa misali a yance Allah ya tsine wanda ya zagi iyayensa ko ko ku irin wanda ya yanka dan wani Allah ba za ka keɓance shi da tsinuwa ba ka ce Allah ya tsine maka albarka ka iya ce Allah ya tsine ma ire-iren ku ko masu aikin ku albarka amma shi kin baka kibance shi kace wani Allah ya tsine maka duk da ya aikata irin abin da zai iya jawo mai la'ana saboda mai yiwa ya canza mai yiwa ya tuba ya dawo zuwa ga Allah yake kyawar cikawa wa sanar da kai kuma haka nan a ga wani abu ne wanda Allah ka da san shi tsine ma mutum kamar kore shi daga barin mai rahmar ubangiji da ba ka iya ba ka ayyana mutum ba ka tsine masa amma a game ka iya yi Allah tsine maka farai albarka ina fata mun gane yawwa الثامنة مسألة تتقص هذه القصة عظيمة وأن قصة من جرمة وهي قصة الذباب تتشي قصة قدع ولم يكن حديث بإن كان التاسعة مسألة تتقص وتترى كونه دخل النار بسبب ذلك كسنتي وشياش ذا الجنة سبب يوم النابني الذي لم يقصده abin da bai nufaci yin hakan ba wanda aka ce hadisin kaga da'ifi ne ina fata mun kai bal fa'alahu takhallusan min sharri bal ya ya aikata hakan dan ya kubuta daga sharrinsa wanda kaga haka sabanin daidai ne abinda ma laifi a kai a nan a kai kuskure allah shi kanshi ya fata mashi ina fata magana don duk wanda ya aikata wani aikin da bai halatta ba da nufin ya kubuta daga sharrin wanda suka tirsasa shi duk da bai nufaci hakan ba to ba abin kama da laifi ba ne ba amma kaga malam shi sai za ku hukunci a cikin wannan hadisin cewa kaunuhu kasancewa shi da halar nara ya shiga wuta bi sababi dalika dhubab sababin wannan kudan alladhi lam yaqsuduhu tare da cewa bai nufaci hakan ba bal fa'alahu takhallusan min sharri yayi haka ne dan ya kubuta daga sharrinsa wanda kaga aikata sabo ko wani laifi ko da zai iya bayo zuwa ga kafirci ko shirka idan kai dan ka kubuta daga sharrin wanda ya tirsasa ka a zuciyarka baka nafaci hakan ba baka da lafiya wurin Allah illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman al'ashira mas'ala ta goma ma'rifatu qadar ash-shirk fi qulubil mu'minin sanin qadarin shirka a cikin zukatan masu imani kaifa sabara ala zalika ku sabara zalika ala al-qatl ya aka ya hakura akan kisa ولم يوافقهم بيوافق مصبا على طلبهم أكان أبن سكنما مع كونهم لم يطلبوا لم يطلبوا إلا العمل الظاهر أردت شوى سنمكم بس أيكنا ظاهر أما يحقور أكان هكا أككشيشي dan ka san yadda shirka take da girma a cikin zukatan masu imani ba sa aikata wai da hadisin ya inganta kenan alhadiyata ashara mas'ala ta goma sha ɗaya annan ladhi dakhala an-nara muslim wannan wanda ya shiga wuta musulmi ne لانه لو كان كافرا لم يكن ولم لم يكن دخل النار في ذباب saboda da kafiri ne da ba zai ce ba ya shiga wuta da sababin kuda eh mana kafiri zai shiga wuta sababin me kafirci shi asalin shi ma menene shi kafiri ne arne ba wai sababin kudan nan ba wanda ke nuna kenan wanda aka ce ya shiga wuta da sababin kuda asalin shi menene ce musulmi inda hadisin ya yi ya inganta ke malam ya kawo wanga abubuwa ne bina'i akan hadisin ingantacce ne a wurin shi الثانية عشرة مسألة قوم الشابي فيه شاهد للحديث الصحيح أتكين وانا أقول شاهدين حديثي إن قلتك الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك الجنة إتتشي ما في كسنشن دينكو أكن هنشن تاكلمنشي حكما وتتك إنا فاتم الله بمعنى وانا حديث يتشي أكون شاهد حديثي إن كان تتشي لكي نونا كسنشي تكن كانوا متى تأجنة tsakanin mutum da wuta da aljanna akwai kusanci aljanna ta fi kusa da ɗayan ku sama da kunnan takalminsa haka wuta ma haka a salita ta ashara matsala ta goma sha uku ma'arifatu anna amalar kalbi wal maksudul a'zam sanin cewa aikin zuciya shine abin nufi mafi girma hatta inda abadatul awthan har ma a wurin masu bautar gumaka kaga da yanzu suka ce gabatar da wani abu sai ce bai da komi a hannunsa da zai gabatar da shi a wannan gumkin da neman kusanci suka ce gabatar koda kuda ne a ga ba wani kudan bake ga hannun shi zai ce to na bayar da kuda a ga shi aikin su shine abin hange shine abin kallo da ka tashi aikin waka na fata ina fata mun gaskiya sai ta'aliki na Abdurrahman bin Nasir Sayyidi rahimahullah yace babu ma jaa fi dhabh li ghayrillah malaci ai annahu shirkun cewa yanka zuwa ga wani Allah shirka fa inna nusus alkitab lalle dalilan alqur'ani was sunna da dalilan sunna sarihatan qararani fil amr bil dhabh lillah game da furo da yin yanka dan Allah shi kadai wa ikhlasi zalika liwajhihi da yin ikhlasin yin hakan dan neman fuskar Allah da neman kusanci a wurin shi kama hiya sarihatu fi bidhalika fi salat kama yadda haka dalilan suka zo na Qur'ani da Sunna a karara game da abin da ya shafi al'amarin sallah ayi dan Allah dan neman kusanci a wurin Allah shi kale faqad qarana Allah adh-dhabha bis salati fi iddati mawadi' min kitabihi yasa Allah madaukakin sarki ya hada tsakanin yanka da sallah a wurare daban-daban a cikin littafin sa mai girma don nuna muhimmancin ibada ta yanka malace wa idza thabata anna dhabha lillahi min ajall min ajall al-ibadat wa akbar at-ta'at fadh-dhabh li ghayri Allah shirkun akbar mukhrijun an da'irat al-islam idan ko ya tabbata cewa yanka dan Allah yana daga cikin mafi girman ibadu da mafi ɗaukaka ɗa'a ga Allah to yanka zuwa ga wani Allah shirka ce babba da take fitar da mutum daga da'irar musulunci fa'in hadda shirkin akbar wa tafsirihi allazi ya jima'u an wa'ahu wa afradahu saboda ta'arifin shirka sanin manufar shirka babba da tafsirin shirka babba irin tafsirin da ke game dukkan nau'in shirka da ɗaiɗaikun shirka shine an yasrifa al'abdu nau'an aw fardan min afradil ibadati ghayrillah shine bawa ya kawar da wani nau'i ko wani ɗaiɗaiku daga cikin ɗaiɗaikun bauta zuwa ga wani Allah wannan shine ta'arifi da haddi na shirka babba ka sarrafa wani nau'i na bauta ko wani ɗaiɗaikun bauta zuwa ga wani Allah madaukakin sarki fa kullu i'tiqadi dukkanin ƙudiri aw qawlin ko faɗa aw amalin ko aiki sabata annahu ma'murun bihi min ash-shari' wanda ya tabbata cewa shari'a ta fori ayi shi fa sarfuhu lillahi wahdahu tauhidun wa imanun wa ikhlas sarrafa abun ga Allah shi kadai tauhidi ne imani ne ikhlasi ne وصرفه لغير الله صرف shi kun zuwa ga wani Allah shirkun ne shirka ne wa kufrun kuma kafirci fa alayka bi hadha ad-dabit lishirk al-akbar malaci to karki wannan ka'ida ta sanin shirka babba alladhi la yashuzzu anhu shay'un wanda babu wani abin da zai fita daga cikin shirka cikin shi in ka san haka ka kubata dukkan abin da yake ibada ne an yi foro a yi shi idan mutum ya karkata shi zuwa ga wani Allah to ya yi shirka da Allah ina fatan mu gani yau kama anna hadda shirki al-asghar kama yadda bayanin shirka karama ko ko iyaka shirka karama huwa kullu wasilatin wa dhari'atin yatatarraqu minha ila shirki al-akbar shine duk wata zari'a da duk wata wasilar da za ta kwankwasa zuwa ga shirka babba shine shirka karama duk abin da zai kai ka zuwa ga aikata babbar shirka wannan shine shirka karama min al-iradat na daga nufe-nufenka wal aqwal da maganganunka wal af'al ko ayyukanka allati lam tablugh martaba ko lam tablugh rutubat al-ibada wanda ba su kai matakin bauta ba su kai matsayi na bauta ba kenan malaci fa alayka bi hadain ad-dabitayn lishirk al-akbar wal asghar ina koronka kai riku da wannan ka'idodin guda biyu na shirka babba da shirka karama fa innahu mimma yu'inuka ala fahmi abwab as-sabiqa dan sanin su na daga cikin abin da zai taimaka maka wurin fahimtar babubbukan da suka gabata wallahiqa wanda za su zo min hadan kitab na daga cikin wannan littafi wa bihi yahsul dhalika al-furqan بين الأمور التي يكثر استباهها والله المستعان da sanin ka'idodin nan ne guda biyu da sanin ka'idodin nan ne guda biyu zai tabbata gare ka kai wanda ka san su bambanci tsakankanin al'amuran da da dama sukan shige ma mutane wallahu musta'an lalle Allah shine abin neman taimakon sa kuma shine mai taimakawa ina ga wannan shine karshen wannan babin Allah taimake mu ya sa mu dace mun muku fada daidai Allah ya sa mu samu ladan shi kuskure kuma kamar haka Allah ya fi mana gaba daya assalamu alaikum wa rahmatullahi